أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da fallarsa ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake hada ma'anar nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine zaman mu ko darasin mu na 140 kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-rasi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya muna wato a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha muka tsaya wato a matsala ta 500 wato da hamsin da takwas a cikin wato suratun nahli kenan a yau za mu tashi akan wannan matsalar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce fa'in ƙila idan aka ce au filkhairi filkhabari lishakki in an ka kawo au a cikin ba da labari to lishakki tana zakuwa ga ma'ana ta shakka wa shakku Allah ta'ala muhal muhal yin shakka wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake bai yiwuwa ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ya yi shakka fama ma'ana qaulihi mi an ma'anar Allah subhanahu wa ta'ala illa kalamhil basari aw huwa aqrab inda Allah ce wa ma amru sa'a kenan farkon bayanin al'amarin kiyama bai kasance ba illa kalamhil basari kamar kibtin ido ko kibtawar ido aw huwa aqrab ko shine mafi kusa an gane ko suratul nahl aya ta 77 kulna za mu ce qila an ce kina amsar da wadansu ka bayar au huna bi ma'ana bal kenan au tana da ma'ana bal a wannan wuri kama fi qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wata'ala ila mi'ati alfin aw yazidun a cikin suratu safat aya ta 147 inda Allah ya ce annabi Yunus wa arsalnahu mun tura shi mun aika shi matsayin manzo ila mi'ati alfin zuwa ga mutum dubu aw yazidun na au ba ana nufin tana yiwa su karu ba a'a bal yaziduna sun fi dubu ɗari kenan ba shakka ce Allah yake yi ba an gane ko وقوله تعالى لفتر الله سبحانه وتعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة da Allah yake bada labarin bani Isra'il a cikin suratul Baqara a aya ta 74 yace thumma qasat qulubukum sai zukatanku suka kekeshe fahiya kal hijara suna tamkar duwatsu aw ashaddu qaswa ko ko sun fi wato duwatsu bushewa a a kinan bal ashaddu qaswa bal ma sun fi zukata wato sun fi duwatsu kekeshewa wa qawlihi da kamar fadar Allah subhanahu wataala fa kana qaba qausaini aw adna a cikin suratul najm aya ta tara inda Allah ya ce jibril ya zo wai kusan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qaba qausaini wato tamkar kusan qausaini ana iya cewa kibiya biyu aw adna koko shine mafi kusa wato daga wato kibiya biyu a'a kinan bal adna a'a yafi ma kusa da wato kibiya biyu tsawon kibiya biyu ratar da ke tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai jibril alaihi salam malam yace to wayridu ala hadha amma zai gitto ma wannan amsa da muka bayar anna bal ita bal lil idrab tana nufin idrab ya an ce idrab shine wato kamar an yi idrabi an yi intiqali ne kamar an bata magana da ta gabata ne sannan sai aka zo ta magana sabuwa domin idrab kala biyu ne akwai idrab intiqali akwai idrab ibtali ya an ce idrab intiqali an bar wata magana an shiga wata in an ka ce idrab ibtali an bata maganar da ta gabata an gane ko wal idrabu malam yace to shi ko idrab da larabci nan ba an nufin bugu ba ruju'un anil ikhbari kamar ka dawo daga abin da ka bada labari ne ka faɗi wata magana kamar tana yawa kana fahimci akwai kuskure sannan sai ka dawo ka gyara yace wa huwa ala Allah muhalu shi ma irin wannan idrab a ce an faɗi magana daga baya aka gane akwai kuskure sannan aka gyara to kaga abu ne wanda bai yiwa ga Allah kenan nan wannan amsa tana da rauni shine abin da malam yake son ya ce wa qila waɗansu malamai suka ce hiya bi ma'anar wawi kenan ta zo da ma'ana ta wawun ita au da an ka ce kalam hilbasari au huwa aqrab kenan fi hadhihi al-ayat a cikin waɗannan ayoyi sai zama to da an ka ce illa kalam hilbasari al'amarin kiyama ba komai ne tamkar kibcin ido au huwa aqrab wa huwa aqrab ya fi kusa sannan kuma da an ka ce fa hiya kal hijara zukatun suna tamkar duwatsu su bani isra'il wajen kekeshewa au ashaddu qaswa ai wa hiya ashaddu qaswa sun fi duwatsu kekeshewa fa kana qaba qausaini au adna kenan da aka ce jibrilu ya zo daidai kusan manzo sallallahu alaihi wasallam daidai wato kibiya biyu au adna ai wa adna ya fi ma kusa ina fata an fahimci kenan bi ma'anar wawu wa qila waɗansu malamai sun kace au huna da aka kawo au a cikin waɗannan ayoyi lishakki don shakka ne fil kulli a cikin dukkan su lakin bin nisbati ilaina mu ne ake danganta ma wannan shakka la ila Allah ta'ala ba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba وكذا في قوله كما كما حكى أتكلم فضل الله سبحانه وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى كنن سيد منتو فكان قاب قوسين جبريل ياذو كسم منزو صلى الله عليه وآله وسلم دي دي غرغدون كبيا بيو سوين كبيا بيو أو أدنى كنن للشكي تنا يوا أي شكا واتو يافي يافي كسد حكا يعني بالنسبة إلى نظر النبي صلى الله عليه وسلم زوا كلو منزو صلى الله عليه وآله وسلم كنن سيد منتو nan au tana rufin shakka da an ka ce au huwa akrab shine mafi kusa kenan daga shakka ku domin imanin mutane game da kiyama ba ɗaya bane da kuma shakka su ma da kore ta ita ma ba ɗaya bace mataki mataki ne kenan ga waɗansu mutane idan za su hankalci lokacin sai su ga kalam hilbasar ce kuma su ga akrabu min hada saboda fuskar karfin imanin su arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun nan ga su mutane inda mutum yana kallon su inji waɗansu malamai zai sa tsammanin mutum dubu ɗari ne ko sun fi dubu ɗari nan kuma da ya ce bani isra'ila zukatansu sun sun kekeshe kamar duwatsu ko sun fi duwatsu kekeshewa kenan nan wasu sun dauke ta auli shakki saboda ga abin da suke aikatawa sai ka sa tsammanin zukatan sun bushe kamar wato duwatsu ko kuma wani yayi shakka ya ce ba kai sun fi duwatsu kekeshewa ko kuma wadansu sun ka dauki au litanwi'i anan nan wajen fahiya kal hijarati au ashaddu qaswa da au qaba fakana qaba qausaini au adna kina sai zamanto au litanwi'i nau'i nau'i take nufi fahiyar kal hijara akwai zukatan waɗanda sun kekeshe kamar wato dutsi au ashaddu kaswa waɗansu zukatan sun mafi wato duwatsu kekeshewa zukatan bani isra'il ina fata an fahimci ni kenan nau'i nau'i ake nufi fa kana qaba qausaini aw adna kenan ga masu kallon manzo sallallahu alaihi wasallam da jibril ko koyar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kallon jibril wato qaba qausaini yayi kusa da shi kamar tamkar wato kibiya biyu tazarar da a tsakankanin su au adna ko ko yafi kusa kenan ga mai kallon sa ko mun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko mun ce mai kallo in an kaddara da zai ga Jibrilu da haka zai kaddara wannan shine taujihin da malamai suka yi malam yace wa qala zajjaju zajjaju yace laysa al muradu anna sa'a ta'ti fi aqrab min lamh al basar ba ma ana nufin cewa kiyama za ta zo bane wato mafi kusa daga kibcin ido walakin al murad abinda ake nufi wasfu qudratillahi ta'ala ana sifanta kudura ma ce ta Allah subhanahu wataala ala sur'atil itiyani biha akan gaugawar zuwan da Allah zai yi da ita an gane ko matasha a lokacin da ya su kenan nan ba ma ana zancen ita kiyama bane a wajen shi imamu zajjaji wallahu ta'ala a'lam wannan shine abin da malam ya kawo sai mu je mas'alar mu ta gaba mas'ala ta wato 559 kafin mu yi wannan bayani kenan wannan yana nuna mana cewa harfi yana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban au tana iya zakkuwa lil itrab tana iya zakkuwa lil tanwi tana iya zakkuwa lil jam'i tana iya zakkuwa lil shakki ga sunan dai wanda kuma cikin ilimi ma na tattauna suna kawo ta akwai au mani'atu khuluwin wa jam'in akwai mani'atu jam'in wa khuluwin da sauransu dai abubuwa ne da kyau ɗalibin ilimi ya san ma'anar harafi a wani wuri kafin ya fassara aya ko hadisi ko kuma ya bayani akan lugha ko shari'a don saboda kada ya afka cikin kuskure kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti a babu adwatu tafsir ya kawo keɓe babi akan bayani akan irin waɗannan abubuwa sannan kuma akwai huruful ma'ani littattafai da malamai suka yi akan huruful ma'ani kowane harafi ma'anar da yake ɗauka kenan cikin nassi sai ka tantance wacce ce ce ake son a ce mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 559 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai allah yace sarabi la taqikumul harra kina allah ya sanya muku daga fatun dabbobi sarabila sutura ko kaya kinan ya an ce wato sarabil wato sutura sirbal sarabil jam'i ne na sirbal wato sutura da kuke sanyawa taqikumul harra daga fatan nan kuke yin sutura da take tsare ku daga kaifin zafi an gane ko ko na rana ko kuma ce zafi kenan annahal aya ta 81 walam yaqul Allah bai ce ba wal barda da sanyi ma anna sarabila tare da cewa sutura wa hiya thiyab ita ce wato sutura da ake sanyawa wato tulbasu ana sanya kaya ne sutura kenan lidaf'il harri don tunkuɗe zafi wal bardi da kuma tunkuɗe tsananin sanyi malam ya ce wahiya makhluqatul lahuma kuma an halicce su ne don waɗannan abubuwan guda biyu Allah ya halitta don a samu kariya da sanyi kuma don a samu kariya da zafi malam ya ce kulna zamu ce amsa hudhifa dhikru ahadihima ko mu ce hadhafa dhikra ahadihima Allah ya shafi ambaton ɗaya daga ciki ko hudhifa an shafi dhikru ahadihima ambaton ɗaya a cikin aya li dilalati diddihi alaihi saboda kishiyar ɗaya din zai nuna wancan din kama fi qaulihi ta'ala kama fadar Allah subhanahu wa ta'ala bi yadika alkhair alkhair yana a hannunka sannan kuma wato sharri ma abkuwarsa sai da izinin Allah wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah ba an rufi Allah yana aikata sharri ba ina fata an fahimce ni suratu ali imran aya ta 26 shi yasa ma yazo cikin hadisi wa sharru laysa ilaik sharri ba a wato danganta shi a ce Allah ya aikata sharri walam yaqul bai ce ba wa sharra da sharri bai ce bi yadika alkhair wa sharru ba an gari ku sai ce bi yadika alkhair an gane ko alkhairi yana a hannunka Allah shi yake aikata alkhairi kuma da izininsa ake aikata alkhairi amma sharri yana hannun Allah amma ba a aikata sharri da izinin Allah aqida ta ahli sunna wal jamaa wa kama qala ash-sha'ir malam yace kamar yadda sha'ir yace wa ma adri ban sani ba idza yammamtu ardan idan na fuskanci wata ƙasa uridu alkhaira ina son alkhairi ayyuhuma yalini wanne ne zai zo mini an gane ko sai malam mai tahqiq wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo nashi bayani ai uridul khaira kafin ma bayanin si malam mai littafi yace uridul khaira ai ina neman alkhairi la sharra ba sharri ba au uridul khaira ina neman alkhairi wa ahdharu sharr ina nisanta sharri an gane ko malam yace to wannan baiti da malam ya kawo mai tahqiq wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi a kasar littafi a Hamish ya kawo wannan baiti yace wa shahidu ash-shahid fihi baitin nan wafir baiti ne da aka gina shi akan wazani na wafir da ake kira al-wafir cikin ilmul arud lil musaqqab lil musaqqab al-abdi sunan sha'ir al-musaqqab al-abdi wa shahidu fihi shahidi kamar wurin da ake kafa hujja anan qawluhu uridu al-khaira inda yace uridu al-khaira ina son alkhairi yuridu uridu al-khaira wa ahdaru ash-sharra ina son alkhairi ina ke banta sharri ya kawo cikin littattafan da ake samun shi kadiba cikin diwani na shi al-musaqqab al-abdi da kuma khazanatul adab da kuma sharhi shawahidul mughni da kuma al-mu'jam al-mufassal fi shawahidin nahw duk dai cikin wannan littattafan in ka duba zaka gano shi da safha duka malan ya faɗa al-muhimmu dai kinan nan ya kawo suna kare ku daga wato taqikumul sarabil taqikumul harra suna kare ku daga zafi amma bai kawo albarda ba sanyi duk da yake sanyin shi ma yana shiga a ciki wannan shine abinda malam yake son ya ce kenan nan da yace taqikumul harra wal barda amma sai ka taqikumul harra domin ma lokacin sanyi ana sawar wato sutura wadda musamman an yi ta da fata don ta kare daga tsananin wato sanyi wannan shine abinda ake son a ce sannan malam yace a mas'ala ta 560 fa in qila idan aka ce lima zakara al khaira me yasa an ka ambaci alkhairi an gane ko kenan zima zakara al ذكر الخير بيسا أكف أنبتي لما كان ذكر لما كان ذكر الخير بيسا أنبتي الخير والحر, والحر أولى من ذكر الشر والبرد kenan kuma abin da ya kamata cikin labari ya kamata ya ambaci wato aula min zikirin sharri wal bardi kina abin da ya kamata abin da ya fi cancanta a ambaci shi zafin ya fi a ambaci sharri a cikin baiti na sha'ir ko inda ya ce biya dikal khair kuma da inda ya ce alhar ya ambaci albard bai ya kamata a ambaci su su suka fi cancanta a ambaci su domin ma'ana nisan ta sharri shi ne abin da ya fi tsirtar da dan adam sannan lokacin sanyi dan adam ya fi bukata ya sanya sutura mai yawa to su ya kamata a faɗa sai a bar wancan din a ce shi ya kamata a kaddara malam yace kulna zamu ce li annal khabara domin shi wannan labari li annal khair shi alkhairi a cikin aya ta biya dikal khair an gane ko shi yasa ma da yace lima kana dhikra alkhairi me yasa ambaton alkhairi an gane ko wal harra da zafi da sun ka zo cikin aya inda yace bi yadikal khair da kuma inda yace sarabi da taqikumul har aula min dhikri sharri wal bar su suka fi cancanta a ambace su da ambaci sharri da kuma sanyi ko da an ambaci sharri sai a kaddara alkhairi ya ambaci sanyi sai a ambaci zafi malam yace kulna za mu ce li anna alkhair shi alkhairi matlubun matlubul ibad shine abinda bayi suke nema min rabbihim daga Allah wa marghubuhum ilayhi abinda suke kwadayi ne daga Allah wa li annahu aksar wujudan kuma shi aka fi samu shi alkhairin fil alami a cikin duniya min shar daga sharri domin sharri gittuwa ne yake yi wa amma alharru shi zafi fa li anna alkhitab bil qur'an domin bayani da alqur'ani awwalu ma waqa'a ma ahli hijaz kinan farkon alqur'ani ya fara bayani ne magana sa ta fara isari zuwa ga mutanen hijaz larabawan da ke rayuwa a cikin hijaz an gane ko wal wiqayatu min alharri wato samun kariya daga zafi a hammu indahu ita fi muhimmanci an gane ko a wajen a wajen shi shi Allah ko kuma mu ce a wajen su su mutanen da suke rayuwa a ahlul hijaz kenan domin dabiri yana iya kuma zuwa ga Allah kuma yana iya kuma zuwa ga ahlul hijaz li'anna al-harra domin shi zafi fi biladihim a cikin kasashen hijaz na larabawa ashaddu shi yafi tsanani min albar daga sanyi ko kuma ce a'a shi zafi yana saurin kashewa fiye da mi fiye da sanyi shi yasa sai a kawo bayanin sanyi shi ko alkhairi saboda shi suke bida shi sa aka ce biya dik alkhair ba a kawo kishi ba amma in ka zo wajen bayani sai ka kaddara ɗaya din duk don dukkan su ana neman kariya daga gare su kuma dukkan su da sharrin da alkhairi ba su afkuwa sai da izinin Allah subhanahu wataala wannan shine abin da malam yake son ya ce a karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala alam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 561 malam ya ce fa in ƙila idan aka ce kaifa ƙala ta'ala ya aka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya arifu na ni'imat Allah kafirai sun san ni'imar Allah sun ma yunki nuna hasanan su yi musunta wa aksaruhum mafi yawancin su alkafirun kafirai ne suratu an-nahl aya ta 83 ma anna kullahum kafirun tare da cewa dukkan su kafirai ne to me yasa an ka ce aksaruhum malam yace kulna zamu ce qala az-zamakhshari imamu az-zamakhshari ya ce wanda da littafin al-kashaf mun ce da aqida ta mu'tazila ba a dokar ra'ayinsa a cikin aqida in ya kawo cikin aqida ta mu'tazila amma ana dokar ra'ayinsa a cikin balaga ta alqur'ani domin nan in ba ya karkata ba cikin ra'ayin aqida ya kai abin nan mas'ala ta mu'tazila ta aqida mu'tazila sai a kauce masa al-ahsan abinda an mafi kyawu ko ra'ayi mafi dacewa a wajen shi imamu az-zamakhshari أن المراد أبدا أكن في بالأكثر ما في يوا هنا الجمع جبادا وفي هذا نظر ما لا يتكلم عن الرأي الإمام الزمخشري كاو أكوي أبن أبن أكوي أبن شيوا ما أنا بعد رأينا ولا ذا أسكم مسما لأن بعض الناس domin sashen mutane la ya juzu itlaqul ismi al-ba'd ala al-kulli kinan ba a cewa li'anna ba'd an-nas la yajuzu itlaqu itlaqu ismi al-ba'd al-kulli wadansu daga cikin annasu mutane suna ganin cewa ba a dokar sunan duka amma a ce sashi ake nufi an gane ko li annahu laysa laziman lahu ba dole bane haka ya faru bi khilafi aksihi sabanin sunkui kidan an kace kadan ana iya cewa duka ake an kace kadan ana iya nufin duka ake nufi amma bai dace a ce duka ake nufi amma a ce sashi ake nufi to wannan duka abu ne wanda ana hankalta mishi ta fuskar ma'ana dukkan su ana amfani da su wani lokaci za a ce sashi amma duka ake nufi ina fatan ana fahimta ta wani lokacin kuma a ce kaɗan amma ko sashe amma duka ake nufi kaga Allah subhanahu wata'ala ce ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim suna sanya yatsun su a cikin kunnen su to amma yatsa ba ta shiga duka sai dai sashen yatsa to kaga an ce sashe amma an ce sashe an ce duka amma sashi ake nufi to kaga wannan kuma alqur'ani yayi amfani da shi duk da kyau suna ganin cewa ba haka ake nufi ba amma dai shine abin da fi fitowa a zahiri sannan wani lokaci za a iya cewa sashi an gane ko za a iya cewa duka amma sashi ake nufi alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum wadanda mutane suka ce musu to wadansu malaman tafsiri suka fi cewa mutum guda ne ake nufi shi yasa ma Sheikh Muhammad al-Abid al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin ya rinjayar da cewa mutum guda ne don Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytan bai ce inna ma ulaikum ash-shayatin ba inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'a kinan wancan shedan ne wanda yake tsoratar da ku mutanensa ma'ana shedanin mutum kuma kinan anan in mutum ne an gane ko kawai ce an ce shedani kuma ba shedan bane ina fata an fice domin cikin ma mutane akwai shedani minal jinnati wan nas an gane ko a dai kan magana kenan dai dukkan su dai kawai siyaki ne da karina suke tabbata suwa in an faɗi sashi ana nufin duka a samu dalilin da ya nuna haka in an ce duka ana nufin sashi a samu dalilin da ya nuna haka da haka imam ra'ayi ne ba mu shari waɗansu mutane ne suka tafi cewa ba a cewa duka amma ana nufin sashi an gane ko ko kuma a ce sashi gaba ɗai amma ana nufin sashi nan da an ka ce aksar yana nufin mafi yawancin mutane kenan duka ba su shigo ba amma duka ake nufi to wannan babu matsala wani lokacin sai a faɗi sashi kuma duka ake nufi kamar da an ka ce alladhina qala lahumun nas mutane amma mutum guda ake nufi ina fata an fahimta sannan ana iya cewa sashi kuma duka ake nufi yaji aluna asabi'ahum sun sanya yatsun su amma duka an ka ce amma sashi ake nufi da haka dai wannan yana iya zuwa a cikin nasoshi malam yace kulna wannan ita ce amsar da suka bayar kenan na aktharuhumul kafirun ana nufin dukkan su kafirai ne shi abin da ake so a ce to ko kuma a ce a'a wa aktharuhumul kafirun mafi yawancin kafirai kafirai ne ba irin wancan kafirci na shiga musulunci ba a ana nufin su mafi yawancin su butuli ba sa gode ma Allah domin har kafiri wani lokaci yana iya gode ma ni'imar Allah da Allah ya mishi wata ni'ima tare da cewa yana yin shirka waɗansu sun tafi akan haka wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 562 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawli al-mushrikina menene fa'idar faɗan mushrikai inda ru'yatil asnam lokacin da za su ga gumakansu a ranar tashin alkiyama za su ce rabbana ha'ula'i ya ubangijinmu waɗannan su ne shuraka'una ababen bautanmu na shirka allazina kunna nad'u min dunik waɗanda muke kiran su min dunika mu barka an gane ko to na ana nufin min dunik sun ce mu barka amma ana nufin a'a tunda sun ce musu shuraka'u ai sun hada ibada su ne da ta Allah an gane ko ba wai sun bauta musu sun bar Allah ko kuma na ana nufin mun dunika mun bauta musu marmakon mu bauta maka gaba ɗai to sashen ibada ka sai muka ɗauka mun ka basu domin ba ana nufin ba mu shirkai ba sa bauta ma Allah kwata-kwata an gane ko sai an samu mulhidun wanda su kwata-kwata ba sa addini ba sa ibada su ci to ga ababen da muke bauta ma wanda kai ba mu bauta maka amma zahirin nasoshi abin da suke nuna wa suna bauta ma Allah kuma suna bauta ma gumaka shi yasa Allah ce wallazina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ko ko a ɗauki ibada su dai da suke sun ka hada da shirka to kamar matsayin ma ba sa bauta ma Allah ne suratul nahl aya ta 86 malam yace wallahu ta'ala alimun bidhalik Allah kuma subhanahu ta'ala ya san da zama dama sun bauta ma waɗannan gumakan to me ya amfanin su faɗi wannan maganar kulna za mu ce lamma an karu shirka lokacin da sun kai musun shirka bi qaulihim da suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin an gane ko a qira'a ta jamhur sun ce wallahi sun yi rantsuwa da Allah rabbina kina sai zamanto sifa ce ta Allah ko kuma akwai qira'a ta Imam Hamza da Kisa'i wallahi rabbana sai zamanto wallahi sun yi rantsuwa da Allah rabbana an shafi ya unnida'i kinan ya rabbana ya kai ubangijin mu ma kunna mushrikin kinan mu ba mu kasance masu shirka ba wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangiji mu mu kasance mun yi shirka ba suratul an'am aya ta 23 malam yace to aqabahumullahu ta'ala sai Allah subhanahu wataala ya musu uquba a wannan lokaci an gane ko tunda sun ce musu bauta maunin Allah ba sai Allah shi musu uquba bi ismati alsinatihim sai Allah ya sa halussan su su yi kawaici wa an taqa jawarihum sai Allah ya sa gabban su su yi furuci fa qalu inda muayanati alihatihim sai su ce lokacin da suka ga allolin su rabbana haula ishrakauna waɗannan su ne ababen da mun ka bauta ma kenan nan kamar wato abin nan wato gabansu na za su faɗin wannan magana ba su ne za su faɗa ba suratun nahli aya ta 86 ai sai mara yace abinda ake nufi qad aqararna mun tabbatas ba'dal inkari bayan mun yi musu wa saddaqna kuma mun gaskata ba'dal kadhibi bayan mun yi ƙarya talaban lirrahmati don su nemi rahama Allah kinan kamar sun dawo wa firaran min alghadabi don kuma su tsere ma gudun Allah fa kana hadha alqawl kinan sai zama to wannan magana ala wajhi ala wajhi al-i'tiraf minhum bayan sun tabbata suwa ne bizambi da zunubin da suka aikata la ala wajhi i'lamin ba dan su sanar da Allah ba wan gane ko la ala wajhi i'lamin man la ya'lamu ba dan su sanar da wanda bai sani ba abin da ya sani dama sun san Allah ya sani shi yasa suka faɗa dan saboda tana yiwa su samu sauki kenan nan tana yiwa kenan sai ya zama to kenan daga farko sun ce ba su yi shirka ba sai aka sa wato harshe shiru gaban su sai suka faɗi cewa sun yi shirka to daga baya kuma sai an ka bayyana waɗannan gumakan nasu ga su sai suka aka ba su bakin su sai suka ce sun yi shirka to kinan kamar ma'ana duk da harshe suka faɗi wannan magana an gane ko to shi ne abin da malam yake son ya ce asani na biyu annahum su lamma ayanu azima ghadabillahi ta'ala lokacin da sun kaga girman fushin Allah subhanahu wa ta'ala wa uqubatahu da uquba shi qalu suka ce rabbana haula ishrakauna waɗannan su ne ababen bautanmu da muka bauta ma suratul nahli aya ta 86 raja'a an yulzima Allahu al-asnama dhunubahum suna sa tsammanin Allah ya dauki zunuban su ya ba gumaka kenan su su tsira li'annahum kanu ya'taqiduna laha al-aql domin sun kasance suna sa tsammanin waɗannan gumakan suna da hankali an gane ko wat tamyiz da bambancewa fa يخف عنهم العذاب سي عذاب تسوقق gare su kenan su samu gumakan su su shiga wuta su ba da su ba to wannan amsa tana da rauni duk da yake malam ya kawo ta amma dai sun faɗi wannan tana yiwa sun faɗa ne ba don saboda babu zancen karyatawa don abinda babu shi shine ake iya karyatawa cewa sun yi tsammanin su tsira ko ku ai su gumakan koda suna da hankali tun da ai banda ce aka aikata kenan kowa yana da nashi rabu in ma an kaddarta suna da hankali to kenan gumakan suna da laifin an bauta musu ba su hana a bauta musu ba dama wanda an ka bauta ma sai in ya yadda da abin da aka bauta mishi kuma ko ya sani kuma ya yadda amma in bai sani ba to kuma hukuncin ba zai kama shi ba in ya sani kuma bai yadda ba hukuncin ba zai kama shi ba wallahu ta'ala alam shi yasa wannan hukunci na ibada ba zai kama mala'iku ba ba zai kama annabi Isa ba da kuma sauran waɗanda aka bauta ba waɗanda san an bauta musu ba ko sun sani suka nuna ba za a yi ba kuma aka ci gaba da yi wannan Allah ba zai kama su ba wannan shine abin da malam yake son ya ce a gurguje mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 560 wato da uku kenan a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha li muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce lima qalatil asnam ya akai gumaka suka ce lil mushriki daga mushrikai innakum lakadibun ku makaryata ne lokacin da sun ka ce ya Allah su kafirai suka ce ya Allah ga gumaka mu da mun kasance muna bauta ma waɗanda ba kai ba sai suka ce innakum lakadibun su gumakan suka yi magana suka ce ku makaryata ne suratul nahli aya ta 86 wa kanu sadiqina fi ma qalu alhali ku gumaka abinda sun ka faɗa sun yi gaskiya wa kanu su kafirai sun kasance sadiqina masu gaskiya fi ma qalu abinda sun ka faɗa don tabbas sun bauta musu Ƙulna za mu ce inna ma qalat lahum zalika abin da yasa gumaka suka gaya maka kafirai wannan suka karyata su li tadhhara fadihatuhum don kuma su ta bayyana karara wa zalika malin yace to kuma abin da yasa haka annal asnam su gumaka kanat jamadan sun kasance daskararren abu la ta'rifu man ya'buduha bu san da yake bota musu ba falam ta'lam busan cewa ba annahum abaduha fi dunya sun bota musu anan duniya فظهرت فضيحتهم سيكم يا كافرين تبين قررا حيث عبدوا من لا يعلم sun bauta ma wanda wato bai sani ba bi ibadatihim da bautar su sun bauta ma wanda bai san ma suna bauta mishi ba wa nadhiru hada tamkar irin wannan ayar ko ko irin wannan mas'ala qauluhu ta'ala fadal Allah subhanahu wa ta'ala wattakhadhu min dunillahi alihatan sun riƙe wani Allah abin bauta li yakunu lahum izza dan su zamanto wato daukaka gare su zamanto sanadiyar samun daukaka gare su kalla Allah ya ce a aha sayakfuruna bi ibadatihim su guma kan ko waɗanda suka bauta ma za su kafirce ma ibada su wa yakununa alaihim didda sannan za su zamanto kishiya gare su za su kyamace su suratu maryam aya ta 81 da aya ta 82 to kuma duk wanda an ka bauta ma idan ma ya san ana bauta mishi amma ya kore shi ma zai kafirci na fata ana fahimta ta domin annabi isa zai barra daga abin da waɗanda suka bauta mishi hatta da waɗanda aka bauta ma sun san an bauta musu su ma za su barra da gare su don za su nuna musu kun bi mu wato cikin banna kuma kun san banna ce muke yi kenan dai kiyama dai babu matsayi gare ta wato da gumakan da waɗanda aka bauta ma ba su yarda ba a nan duniya da waɗanda aka bauta ma sun yarda a nan duniya kuma sun sani duk dai za su barra daga kafirai ina fata an fahimta kenan dai bayyana barrasu don a nuna kumiyata su ne wato da ƙarin baƙin ciki Allah kai mu tsari mas'ala ta gaba sai wato mas'ala ta 564 malam yake cewa fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala wa nazzalna alaykal kitaba mun sauka maka mun sauka maka da littafi tibyanan likulli shay'in wanda yana bayyana dukkan komai ya kamata a ce tabyanan daga bayyana yubayyi wato tabayyana ya tabayyanu tabyanan sai aka ce tibyanan malamai suka ce masdar guda biyu ne kawai adda irin wannan to almuhimmu dai tibyanan likulli shay'in qur'ani yana bayanin dukkan komai suratul nahli aya ta 80 wato da tara mara yace to fa idza kana alquran idan qur'ani ya kasance tibyanan likulli shay'in yayi bayanin dukkan komai min umuri dunya na al'amuran duniya famin aina waqa'a bainal ummati fi ahkami shari'ati hadha alkhilaf to ta ina ne ya sabani ya faru tsakanin al'umma cikin shari'a wannan sabani mai yawa an gane ko alkhilafu tawil saɓani wanda yake mai tsawo al'arid wanda yake mai faɗi an gane ko tunda an ce qur'ani ya bayyana komai to in qur'ani ya bayyana komai ba bukatar sai an yi saɓani malam yace kunna zamu ce inna ma waqa al khilafu saɓani ya abku ne bainal ummati tsakanin al umma li anna kulla shay'in domin dukkan komai yuhtaju ilaihi abinda ake bukata min umuri dunya na al'amuran duniya laysa mubayyanan fil qur'an ba a bayyana shi ba a cikin alqur'ani nassan a nassance qarara bal ba'dahu sai dai sashen shi mubayyanun an bayyana shi ko mubinun in ka ce mubinun ya- wato wanda an ka bayyana kuma mubinun wanda ya bayyana to amma nan mubinun wanda an ka bayyana amma in ce mubayyanun mun huta kenan ya zamanto wanda an ka bayyana qarara wa ba'dahu sashin shi mustanbatun bayanuhu minhu za a istinbatin ma'anar shi ne daga alqur'ani bin nazari ta fuskar kallon dalilai wal istidlali da kafa hujja wa tariqun nazari hanya kuma ta annazar wato kamar a ce an tattauna wal istidlal kuma an kafa dalilai mukhtalifatun to irin wannan yana- ya- yana sa a samu wato sabani ko hanyoyin sun saba falidhalika waqa al khilaf da haka ne aka samu sabani shi yasa kinan ba komai bane cikin Qur'ani za a samu sunan shi karara amma Qur'ani yana izuwa isara zuwa gare shi ya zo a dunkule ko kuma wani lokaci sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ta bayyana menene ake nufi an gane ko ko kuma malamai su yi istinbati karkashin alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine dalilin da yasa aka kawo wannan to malam yace mas'ala ta 565 fa in qila idan aka ce kathirun min al-ahkam sharia da yawa daga cikin hukunce-hukuncen shari'a lam tu'lam min al-qur'ani aidan amma ba a fahimce su ba ba a samu su ba cikin al-qur'ani nassan Allah ya faɗe su qarara wala istinbatan ko ta huskar istinbati ka adadin raka'ati salah kamar adadin raka'o'in sallah an gane ko in ba mai tawili ba dan qur'ani ya ce Allah ya ce ja'il mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba Allah ya sanya mala'iku ma'abuta fikafikai bibbiyu da uku uku da hudu hudu kenan mala'inan sallah ake nufi kaga ana zancen fikafikan mala'iku ya maido mu ya ce sallah ake zance saboda neman tawili wani ya ce kuma sallah ma babu cikin qur'ani tunda Allah ya faɗa bai ce ga yadda za a yi ba wani ya ce a'a sallah kawai Allah ya faɗi tsayuwa amma bai faɗi yadda ake ruku'i da sujuda ba kawai ka dibi gabas ka kare sallah wani ya ce a'a raka'a ɗaya za a yi wani ya ce kaza gashi nan suna iddiayin an rike alqur'ani ba za a samu sabani ba amma da yake sun kauce makarantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga su ma sun afka cikin matsala har sun kai suna kafirtar da juna to malam ya ce to ka adadin raka'ati sala wa maqadiri baqi baqil a'dha da kuma sauran eh, abubuwa na wato gabbai ko nan yana nufin gabbai na sallah misali wasu abubuwa na sallah da suka yi saura kamar in an yi ruku'i mi za a faɗa ko kuma baqil a'dha sassan shari'a gabban shari'a saura akwai abubuwa da dama waɗanda ba a same su ba wa muddatu safari da kuma tsawon lokacin da za a yi ana eh, eh, wato tsaye da sallah an gane kuma ana a yi sallah kasar an gane ko duk da kyau sun ce bayan bakin kwana uku ne wasu suka ce a in ka je gari in ka san zaka tsaya bakin eh, kwana uku ne kenan ya sai ka tsaida waɗansu suka ce kwana kaza waɗansu malamai sai sun tafi cewa a a bai da iyaka in dai ba ka tantance zaka zauna garin ba kana tunanin zaka dawo to kana damar da zaka yin kasar an gane ko saboda dama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya tafi makka gashi makka ma gare su ce don wasu suna cewa in ka je garin kuma sai ka yi kasar ba a'a in ka daina zama garin shikenan babu matsala an gane ko kuma koda ka je da iyalinka idan ba tabbata za ku yi ba to kuma kuna aiki ci gaba da kasar don manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya je aikin haji da matansa kuma gashi garin su ne kuma yayi kasar kuma yayi aikin haji har ya kare kasar yake yi kina wannan yana nuna cewa kasar ba ta da iyaka sai dai in an ce to ga wurin da zaka zauna ka ce ka zauna wannan wurin to shine wadansu suka ce to nan kasar sai ka daina ta wasu suka ce a'a idan dai eh, kwana uku ne zaka ɗan tsaya wasu suka ce kwana goma sha bakwai su ne kwanakin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi aikin haji to amma idan muka hankalta mu illa shine cewa in dai kana akan balaguro ko wata shida ne ka je kana akan balaguro zaka ci gaba da kasau in ka je garin kana tunanin da ka kare zaka dawo amma baka san lokacin da zaka dawo ba ka ci gaba da kasau sai dai lokacin da wannan abin ya tabbata akwai maganganu dai na malamai da dama eh, mai so ya koma cikin littattafai na fiqhu da kuma wato littattafai na tafsiri karkashin إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لكم كركشن آه، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا متون زي قبل نير دعوة زي إدوبا مسمى تكن أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافع الجامع لأحكام القرآن لإمام القرطبي دلتتفي نا آيات الأحكام وأن سنك كيف أنشي آيوي نهكم تشوكم شرفكه دنيا قبل نو أكركشن ونا آية أبن دمالا ميسون كفتا والله تعالى أعلم malam yace to wa muddatis safari ba a yanke lokacin balaguro ba an ka faɗe shi karara wal mashi kuma ba a faɗi ba shafa bayaninta duk da yake an zo ana shafa wato amma tsawon kwana nawa zai yi ita shafar shine ake zance muddatul mashi kenan dan kawai yace to ba a faɗi masu ba ai yazo cikin qur'ani wal haidi kuma ba a faɗi zancen haila ba gwargwadon wato kwana nawa ne za ta yi ita haila din ta yanki wa miqdar haddi shurbi kuma da wanda ya sha giya ba a faɗi ba bulala nawa za a yi mishi wani sabu sariqati domin za a yi masa bulala 40 wasu kace za a yi 80 domin in yayi sha giya wato zai yi karya in yayi karya kamar yayi kazafi kenan in yayi kazafi za a yi masa bulala 80 kenan a yi masa 80 an gane ko wajen suka ce a 40 ya tabbata a cikin nassi akwai sabani da malamai a karkashin wannan ina fata an fahimce ni to kuma suka ce in yayi kazafi ai in ya sha giya hankalin shi ya tafi bai san abin da yake yi ba aka ce a'a mashayin giya akwai wanda ya san abin da yake yi da gangan da yake yi wasu suka ce a'a ko da hankalin shi ya tafi tun da ya san lokacin da ya sha hankalin shi zai tafi kenan shi zai daukan nauyin abin da zai afku bayan hankalin shi ya gushi malam yace to wani sabu sarikati da kuma nisabi na sarika shi ba ba a bayyana shi ba an dai ce a yanke hannun barawo amma ba a faɗi nawa ne in ya sata ba za a wato yanke hannun nashi wanda sai an kuma cikin littattafai na furo a gani wa ma ashbaha zalika malam da malam yace da abin da yayi kama da irin wannan mimma ya tulu dhikruhu wanda ambaton shi zai yawa wanda irin waɗannan abubuwan ba a same su bayanin su ba an tantance shi a cikin alkur'ani gaba ɗaya to ya zamu yi da wannan kuma an ce qur'ani ya bayyana komai qulna zamu ce alqur'anu amsa shine alqur'ani tibyanun li kulli shay'in ya bayyana komi min umuri dunya na al'amarin duniya li'annahu nassa ala ba'diha ala ba'dihha domin qur'ani yayi bayani karar ga sashi wa ahala ala sunnati fi ba'dihha amma sashin sai ce a koma zuwa ga sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasul abinda manzo ya zo muku da shi fakhuduhu ku rike shi wa ma nahakum anhu fantahu abinda ya hare ku sai ku hanu suratul hashr aya ta 7 kenan duk abinda ya zo umurni na sunna yana kuma ne zuwa cikin alqur'ani kuma abin da zo hani shi ma da kuma zo Qur'ani don Qur'ani yace a bi sunna din wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya furci akan son ransa an gane ko suratul najm aya ta uku ma'ana duk abin da ya shafi shari'a ake zance kuma ba ko kan abin da ba shari'a ba baya furci akan son ransa amma wannan in ya faɗi magana magana wadda ta shafi shari'a ba ba a sanya ta cikin shari'a don mu fahimci abin da ake son a ce malam yace to wa ahala alal ijma'i sauran mas'aloli kuma sai ce a koma zuwa ga ijma'i shi qur'ani kenan aidan kuma bi qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wata'ala wa yattabi ghayra sabilil mu'minin aya ta 115 a cikin suratul nisa wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wanda ya saba ma manzo bayan shirya ta bayyana gare shi ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba nan kenan ijma'i ake nufi domin an kai ijma'i kuma ijma'i ba ana nufin duk musulmin duniya sai sun yarda ba don ba yadda za a iya samu abin da duk musulmin duniya sun yarda da shi ana zancen malamai daga cikin musulmi kuma ko malamai daga cikin su waɗanda sun ka karanta shari'a suka santa shine ake zance an gane ko sun kai kuma daraja wadda za a ɗaukar suna iya yin ishtihari a cikin wato wannan mas'ala da ake tattaunawa akan ta malam yace to kuma akwai ayoyin ijma'i ba wannan aya ba wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata mun sanya ku al'umma wadda take adila wadda take wasatan adila wadda take zababba kinan ba za ta taro akan bata ba da hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam la tajtami'u ummati ala dalala al'umma ta ba za ta yi ijtima'i ba akan abun da yake bata duk musulmin duniya su bace wannan ba zai taba yiwa ba Allah ba zai yarda da wannan ba da dai sauran ayoyi da hujjoji mai so zai kuma cikin littafin usul fiqh zai ga bayani karkashin waɗannan mas'alolin malam yace to wa ahala alal qiyasi sauran mas'aloli kuma Allah yayi ce a koma zuwa ga qiyasi aidan kuma bi qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa'tabiru ku hankalta ya ulil absar ya kuma abuta basira da hankali suratul hashr aya ta biyu wanda tana daga cikin ayoyin da ake kafa dalilin qiyasi domin Allah ya ce ayi qiyasin abu mai nagari wanda ya wuce da wanda zai faru yanzu sai a yi kiyasin su a ce masu kyau ne abu wanda bai da kyau wanda kafiran farko suka aikata wanda bai da kyau kuma a yanzu ma sai a yi kiyasi a ce bai da kyau shikenan an huta kenan kiyasi ya zo akwai kuma dalilai da dama inda Allah yake cewa abubuwa waɗanda suke nagari da waɗanda ba nagari ba za su zamanto daidai ba da ƴan aljanna da ƴan wuta ba za su zamanto ɗaya ba la yastawi ashabul nari wa ashabul janna sannan kuma Allah subhanahu wataala ya nuna cewa da wato masana da waɗanda ba su sani ba su zama daidai hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kina waɗannan duk dalilai ne na ana iya yin kiyasi sabani na ƴan zahiriya da suke kawo wasu hujjoji daban-daban da suke nuna babu kiyasi waɗanda maganganun su suna da rauni wallahu ta'ala alam malam yace to wal i'tibar shi kuma al'itibar hankalta annazaru ka kalli abu da kyau wal istidlalu kuma ka kalli dalile ka kafa hujja fa hadhihi arba'atu turqin wadannan sune hanyoyi guda hudu an gane ko arba'atu turqin hanyoyi guda hudu la wal i'tibar wan nazar wal istidlal fa hadhihi arba'atu turqin la yakhruju shay'un min ahkam ash-shari'ati anha ba yadda za a yi a samu wani abu cikin shari'a wanda zai wuce waɗannan abubuwa guda hudu a ce ba a samu hukuncin cikin alkur'ani ba karara ba a same shi ba cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam karara ba ba a same shi cikin ijma'i ba an gane ko ka karanta littafin maratibul ijma na ibn ibn hazm da kuma ta'liqin da shaykhul islam ibn taymiya yi ko kuma ka nemi wani littafi mawsu'atul ijma wanda duk an kawo ijma ijma da kuma ta'liqin da an kai mata wanda littafi yana da kyau dalibin ilimi ya same shi to idan dai muka duba malam ya ce la ya kharuju anha waɗannan a ce ba a samu abu cikin alkur'ani karar ba ba a same shi cikin hadisi ba ba a same shi cikin ijma'i ba kuma ba a same shi cikin kiyasi ba yace to wannan ba zai taba yiwa ba wa kulluha mazkuratun fil qur'an kenan dukkan waɗannan hukumce hukumce abi alqur'ani abi sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ayi ijma'i aga abin da ake bukata ayi ijma'i ayi qiyasi ga abin da ake ake bukata ayi qiyasi dukkan su an ambace su a cikin alqur'ani mai girma fa sahha kaunuhu tibyanan li kulli shay'in wannan sai nuna alqur'ani ya zama to tibyanan li kulli shay'in ya bayyana komai da komai wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala amma kafin mu je gaba shine zamu kara da wani dan bayani a gurguje shine cewa zaka ga yan qur'ani suna kafa wannan hujja da wannan ayatu ce Allah ya ce wa nazzalna alaykal qur'ana tibyanan wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay mun sabka maka littafi yana bayanin komai to kaga sai su ce to ayi qur'ani cikin shi akwai bayanin komai shi yasa Allah ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab kaga waɗanda suke koyi abinda muke mun ka sabkar innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati na hujjoji wal huda da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane fil kitabi a cikin littafi to na alkitab wadansu malamai suka tafi cewa wato at-taura ake rufi domin ana magana ne akan ahlul kitab to ko da mun tafi cewa fil kitabi wato a cikin alqur'ani misali a doki alqur'ani ake rufi kenan ko mun doki at-taura akwai bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin at-taura an kamar da ayu suka nuna da injila kuma ko mun dauki alqur'ani ake nufi akwai bayanin cewa Allah ya bayyana cewa sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna cikin at-taura da injila babu matsala to amma da su in sun ka dauki alqur'ani sai ce to kenan duk bayanin alqur'ani cikin alqur'ani Allah ya ce thumma inna alaina bayana to kaga wannan shubha ce amma alhali akwai abubuwa da dama waɗanda su bu same su cikin alkur'ani ba raka'o'in sallah bu samo su ba sai dai su yi ta soki burutsu da abin da ya kama da haka ko su daina sallah ko abin da ya kama da haka duk wani abu dai wanda an ka zo suka kasa samun bayani sai su koma soki burutsu to kaga wannan sai an yi hattara da su shi yasa in ka diba cikin littafin almuwafaqat na imamu shatibi ya tattauna akan irin wannan mas'ala mai so yana iya komawa cikin shi ya ga irin waɗannan shubuhohi sannan kuma mutum zai iya koma cikin alqur'aniyun shubhatuhum raddu alaihim wato wata masters da aka rubuta a kasar makka a jami'atu ummul qura zai gani da sauran littattafai da malamai suka yi wajen bayani kan hujja ta alqur'ani da sunna miftahul janna fil ihtijaj bis sunna na imamu suyuti da kuma wato as-sunnah nabawiyya wato wani littafi da aka yi na abin nan doktora da aka yi a kasar azhar da dai sauran littattafai da malamai suka yi kan nuna abin nan da littafin da shek nasar da albani ya yi na nuna cewa wato sunna hujja ce da kanta da sauran dai malamai da suka yi da dalilan da suka kawo akwai banganu da dama ɗalibin ilimi zai iya bincike kan wannan to wannan shi ne abin da malam ya kawo sannan kuma suna kafa hujja da Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay ba mu bar komai mun yi bayanin shi cikin littafi nan wadansu malamai suka ce lauhil mahfuz ake nufi domin ana nufin wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay ana nufin babu wata dabba wato da ke tafiya akan ƙasa ko tsuntsu da yake fira an gane ko su al'ummomi ne tamkar ku sai Allah ce ma faratna fil kitabi min shay ban bar komai ba ce mun bayani shi a cikin littafi to nan kaga lauhil mahfuz shine azancin tsuntsaye da kalolin su da wani abu ba alqur'ani ba to amma dai muqaddata ma alqur'ani ake nufi nan ana nufin qur'ani ya faɗi abu in ma ya faɗe shi karara ya nuna cewa wannan abin bai da kyau misali ya haramta shi ko ko a'a za a iya fahimta abin cikin karkashin alqur'ani ma'ana akwai lokacin da qur'ani yake faɗa abu a dunkule da Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati ma fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai kenan duk abin da ke bisa doron kasa in bai cutar da mu Allah ya hore mu shi ba sai an koma zancen ina dalilin shiga mota ba ina dalilin hawa jirgi ina dalilin kaza wannan yana nuna mutum bai fahimci ba alqur'ani ba sannan Allah ya ce dabbobi an gane ko lakum fiha manafi' kuna da amfani to da yanzu an ka ce amfani to amfani da muka yi dabbobi muna iya mu hau waɗanda ya halatta mu ci muna iya mu ci mu yanka su mu ci waɗanda ya halatta fatar su ba sai ka ce min ina ka samu ayar da ta ce fatar wato dabba ba ka yi riga da ita Allah ya ce lakum fiha dif'un wa manafi'a akwai amfani mai yawa akwai kalmomin alqur'ani da jumlolinsa wato waɗanda suke ɗaukar miliyoyin biliyoyin ma'anoni wanda yana buƙatar ɗalibin ilimi in bai fahimci wannan ba zai je ya afka a cikin wato matsala da haka yana da kyau 'yan uwa a yi hattara wajen wato fahimtar ayoyi kada a je a yi ta yin soke burutsu wallahu ta'ala alam to matsalar mu ta gaba sai matsala wato ta 556 a cikin littafin asilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa wahida wahidatil qadam ya aka yi an gane an ka wato wahidatul qadam ma'ana alqadamu kafa aka kawo ta daya a cikin wannan aya wa nukirat kuma an ka kata na kira ba tare da alif wal lam ba fi qawlihi ta'ala a cikin fatar Allah subhanahu wata'ala fatazilla qadamun ba'da thubutiha sai qadamun wato dugadugai fata zilla sai su yi abin nan talallabiya ba da subuti ha bayan sun tabbata suratul nahl aya ta 94 malam yace walam yaqul Allah bai ce ba alqadam ya kashi da alif wal lam dugadugai wato abin da kamar gashi an san shi awil aqdam ko ko ya kawo shi jam'i a matsayin dugadugai wa huwa ashaddu munasabatan shi yafi dacewa li jam'il imani an gane ko domin ya kawo imani matsayin jam'i wala abin da li jam'il aymani kenan saboda ya kawo rantsuwa matsayin jam'i don ya ce wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum kaga al ayman an kata jam'i kenan ya kamata shi ma wancan a kawo shi jam'i malam yace qulna zamu ce wahidat an kawo alqadamu dugadigai daya kuma a ce duddugi kenan wa nukirat kuma an ka kawo shi na kira babu alif wal lam fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala listi'zami an gane ko an ta zilla kadamin wahida don a nuna cewa mutum guda ma ya yi talallabiya ma'ana ko ya yi ridda ko ko ya yi sakusko da aikin musulunci ya watsar da shi ko da yana matsayin musulmi abin ne mai girma ala tariqi aljanna akan hanyar aljanna abu ne mai hatsari a ce hanyar aljanna ko da mutum guda ya yi talallabiya fa kaifa bi aqdamin kathira balantana ma a ce an samu wato digadigai masu yawa to wannan shine abin da malam wato ya kawo a karkashin wannan ita ce amsar da wato malam ya kawo an gane ko wannan shine abinda wato barin ya kawo a karkashin wato wannan aya to amma idan muka duba kafin mu je gaba wannan mas'ala tana da dan karin bayani da kamata mu kara shine kafin mu karkare karatun mu saboda lokaci ya fara matsowa shine da malamai suka ce ya kamata mutane su dubi wannan magana ta Allah balagar dake cikin ta inda Allah ya ce fatazilla qadamun ba'da thubutiha wato dugadugai su yi talallabiya bayan sun tabbata Allah bai ce ba da tazalzuliha ba bayan dama sun girgiza ba da subutiya suna tabbaci kenan babu wanda adda tabbacin imanin su zai tabbata to sannan kuma ashe samun tabbata in ka goni ya bace ka gode ma Allah domin mi domin ba kokarin ka bane yake baka tabbata Allah ne ya ga dama zabe kai tabbatar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi kowa daraja da kima Allah ya ce walaula an thabbatnaka in ba dan mun da mun ka tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila da ka karkata zuwa gare su ko da dan kadan na tunda yau da gobe suna juwa da abubuwa daban-daban sai ka ce to wannan dai ba laifi ana iya dauka to kaga wannan yana da muhimmanci shi yasa malamai suke cewa wato an tambayi wani malami mine ke sa dan adam yana akan gaskiya wani bisa ga ya karkace ya ce to akwai abubuwan da suke sawa na farko ko mutum ya rudu ya ga cewa shi in ya gane gaskiya ma ba yadda za a yi ya kauce alhali ga annabawa annabi shu'aibu kansa yana cewa ma yakunu lana an na'udu fiha illa an yasha Allahu rabbuna ba zai yiwa mu dawo sai in Allah ya so to kenan kaga wannan ya rubuta cewa annabawa da sun kasa Allah sun san cewa Allah yana da iko akan komai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya kai Allah mai juyar da zukata Allah ka tabbatar da zukata akan addininka an gane ko akwai kuma ya musarrif alqulub Allah mai juyar da zukata sarrif qalbi ila ta'atik Allah ka juyar da da'ata zuciyata zuwa ga maka da'a ashe abu ne mai hatsari sannan ko kuma na biyu abin da ke sa mutum ya abin ga ya kauce bayan ya fahimci gaskiya shine malamai suke cewa tana yiwa bai gode ma Allah ba akan Allah ya shiryar da shi shi yasa 'yan aljanna za su gode ma Allah wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah dan haka wato na farko kada ka rudu cewa kana akan shirya kaucewa za ta zo maka ba domin kai ba kai ne kake rike da kanka ba akan shirya na biyu kuma kada ka walakantar da wani in ka ganshi akan rashin shirya ka gode ma Allah kuma ka roki ya tabbatar da kai wato ka gode ma Allah akan wannan shirya to sai malamai suke cewa kuma ana son mutum ya rinka kusanta ababen da za su tabbatar da shi akan gaskiya kwarai da gaske wato na farko malamai suke cewa abubuwan da ke tabbatar da mutum shine alqur'ani idan kana tare da alqur'ani ba za ka bace ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa na bar abu biyu idan kuka rike su bayana ba za ku bace ba su littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam sakanin in shi su ce ahlul bait an kace riwayoyi da dama a'a su ahlul bait a rike su a mutunta su ake nufi ba wai ana nufin su ma'asumai bane kamar matsayin alqur'ani da sunna suke suna irin wannan shubha da suke kawo su ko cikin sahih bukhari an ce ai wa itrati a da yace da su ba yana nufin su matsayin alqur'ani da sunna suke ba a'a ne yana nufin a rike su a kyautata musu amma ba suna matsayin qur'ani da sunna ba amma kuma sunna da alkur'ani su ne matsayin wahayi shi yasa suka ce ahlul bait ma'sumai ne kuma magana da sun ka fara tana matsayin kamar alkur'ani wal iyadu billah to wannan kenan kenan abu na farko shine wato a tsaya ma alqur'ani dan Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul furqan wa qala alladhina kafaru law la nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida Allah ce kadhalika linuthabbita bihi fuadak dan mu tabbatar da zuciyarka ashe qur'ani yana tabbatarwa kuma cikin qur'ani ba ana samun wadansu abubuwa wanda suna ƙara tabbatarwa malamai suke cewa kamar wato bin kissoshin annabawa kaga yadda masu imani suka tabbata da kuma yadda kafirai suka yake su har Allah ya ba masu imani nasara wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak kaga muna baka labarin annabawa abinda zai tabbatar da zuciyarka kenan kun ya tabbatar da zuciyar wato manzo sallallahu alaihi wa sallam zai tabbatar da zukatanmu bal ma wato alqur'ani shi ma yana tabbatarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa yana tabbatar da mu dan Allah ya ce wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil qalu inna ma anta muftar an gane ko bal aktharuhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu qul kace nazzalahu ruhul qudus malaika jibril ya zo da shi kenan ba nan shi ya sabkar da shi ba min rabbika daga ubangijinka an gane ko bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu don a tabbatar da masu imani ashe alqur'ani yana tabbatar tabbatar da masu imani bayan ba an faɗi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan daga cikin abubuwan da ke tabbatarwa shine wato aiki da wa'azi ko da kaɗan aka saurara aka karanta to ai aiki da shi shi yasa Allah subhanahu wataala ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita da suna aiki da abinda aka yi musu wa'azi da shi da ya fi tabbatar da su kuma ya fi zama alkhairi gare su ko kuma shine alkhairi gare su an gane ko domin rashin yin aiki da wa'azi ba alkhairi bane wa ashadda tathbita amma shi ya fi tabbatarwa kenan kuma nan shi ya fi tabbatarwa ma'ana kenan shi fi tabbatarwa ko kuma shine mai tabbatarwa don rashin yin aiki da wa'azi baya tabbatar da mutane sannan sai kuma malamai suke cewa daga cikin abubuwan da wato ke tabbatar da wato mutum da aiki da gaskiya roƙon Allah Allahumma ya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah ya kai mai juyar da zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi wato addininka sannan abu na biyar malamai suke cewa ƙari ko in ce ƙari daga cikin abubuwan da ke tabbatarwa shine daga cikin su shine wato kasancewa tare da masu imani masu waɗanda addini yadda dame su to sai ka rayu tare da su Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka zamna ka daure kanka kai hakuri ka tabbata tare da waɗanda wato abin nan safiya da marice an gane ko wasu bin nafsa kama alladine da unar rabban wanda suke ambaton ubangijin suke kiran ubangijin su kinan su ne masu imani an gane ko wasu bin nafsa kama alladine da unar rabban bil ghadati wal ashi yuriduna wajha suna neman wato yarda Allah kina an ce suna neman fuskar Allah suna neman yarda Allah subhanahu wataala duk da yake Allah yana da fuska a aqida ta ahli sunna wal jamaa an gane ko ba wai ana kore ta bane amma ba a san yadda take ba tunda Allah ya bada labarin ta za a tabbatar da ita amma ya take tunda bai bada labarin yadda take ba sai a tsaya bakin nan yan uwa musulmi lokacin mu ya zo karshe nan za mu karkare da izinin Allah subhanahu wataala sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وبركاته